أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل نبي إن شاء الله سجود السهو يجوز عن ترك السنن تجار ربنا يا إسرق عن ترك السنن غبان السنوني نعم. وهو للزيادة بعد السلام إسا إذا أنت في أغي أنا تجار بعين سلما نعم وللنقص إذا كنت توي واني أو است- أو اجتماعهما وكما تارو يرجم قبله في في أي تجار بعين نعم نعم ولا يتكرر baya mai mutuwa نعم ta tijara ko da wani abu kai mujibin wanda zai sa ita a yi tijara ɗin نعم to ba ka yi tijara kuma ka ciwon wata tijara ba نعم tijara guda ɗaya ita za ta yi نعم ويهرم للتين بعد السلام wani wurin yana yin niyya in ba sai da wannan nan da ke ba da salami bayan sallama ba idan su gara ba duk ita ko wata niyya masu siya da ake son kai نعم inda dama ta yanzu ka yi sallama ka fita daga sallah ايه ka ka dawo in ba ka da sallah to ga a ko wani kamar harama da ake son kai Eh. نعم shi ne wannan niyya da ita ce wannan نعم ويتشهد yana yin kiriya ويسلم kuma ya sallama نعم bayan ya yi wannan ya kuma yi wasu wani kamar نعم ومن سهى عنهما wanda ya ragwana aro ma gaba da su ta jirgin nan فعلهما متى ما ذكر sai ya aikata su lokacin da ya نعم koyaushe suna so ya gaya ba.
ko Ko da- kabrin shi ko alim a ita yake magana ita su jira ba shi ke magana.
to to na na Ita su jira ba muke ba ni ke manta ta. To wannan kamar yadda ba ta yi ba ya yi ko da zamani ya yi kan na ko da bayan shekara ne.
Na.
Na. Na.
Na.
Ita sai sai ita su jira ba dama ana yin ta ne tarjiman lishita na yi.
Na.
Mun girma da hancin shekara.
eh Inda haka ne kuwa ko da zamani ya yi tsawo ko da shekara ne.
Mm.
Ko suna yanzu cewa ko wata sallah da ta yi a bara.
na wata sabon masa ka kara masa wani abu a cikin sallah na kawai yanzu ka karfi ne kawai sai ka zo ka kira kawai na da sallah na in ka ci ko shi na ga suna su ana yi na da ranar su kawo su jira kamar su kuwa ana yin su ne ga gani saboda gobro eh kamar tsarawa ne kamar rage da kawai kuma kanka gyara da tsara su zama ya yi daidai wa daidai a cikin sallah ba shi kan ka ga cikin sallah ake yi kafin ka sallama za su na shi ka ita ga ba a magana cewa a su ka sallame daga sallah a ce kuma za ka yi wani na a ce za ta ga sun gama na wa hal yatashahadu lillatayn qablahu yana qawlan yana yin tayya ga wannan da take jira kabu na wala na ana ganin tayya ga wannan amma suna ganin cewa ba zai ba su suna ganin cewa ai isnana na wa yan suna zai yi shi ma na wato zai kuma yin tayya wani suna ganin tunda yanzu ya dama ai zai da yayi sallah ne da sallah ko na amma ba ya bukatar zuwa wasu tayya kuma wasu tayya ta yi kawai ne jira kabu ya dawo ne yana kawai sai ki assalamu alaikum wani suna ganin cewa a lalle ya yi shi saboda aka suna yi na fa in saha anhuma in yana kwana gabar su kuma su jira kabu alahuma ba'da sai ya aikata su ba da bayan na idan sai jira ka wuce kamar ta baka ba a kai sallama ta kuma ba da yanzu na shi kawai ka jira ba da na hankali ka ita mai zuwa ta jira ka wuce na fa in qala al-faslu idan ku an samu kwasu tsakanin wannan sallama da kai eh da kuma dawowa da kai da kuma suna da kai na aw intaqalat taharatu ko kuma ɗarkinsa ya riga ya warware ma
fa qila tabdulu kila ku saba sallah ta ba ta shi na wa qila la kila ku aka ce ba sallah ba ta ba ta ba na shi ne sanya alayi ne ke cewa shi idan ya sallama ya aikata wani abu ne na wanda yake da daga sunna wata ke da sarki ko kuma wata sunna akalla ta kai kamar sunna uku ko sama da haka in dai sunna ta kai uku ko sama da haka eh mutum kuma ya kamata ya jira kabli bai yi ba sai man ta yi sallama Hmm.
sai ma ya fita daga masallaci to wannan ana ganin sallah ta bashi na amma idan dai sunna biyu ce dalilin da suka tunda ta nuna har jira kabla ko ba da ana yin ta ne saboda barin sunna biyar eh saboda ka sai ga mun cewa idan jira kabli nan da za ka yi ta dama barin sunnoni guda biyu ne yasa za ka yi ta na sai kuma ka manta yanzu ba kai ba na a kai sallama kuma kai nisa daga masallaci na to yanzu ba ka ce za ka zo ka yi ta ba kuma sallah tana da na babu jaga yawa kuma sallah ta yi sallah ta yi kuma yawa Na'am.
da sunnoni su kawai na'am tunda sunnoni yawa sunnoni biyu Mm.
amma idan dai ya haura sunna ce to sallah ta baci idan ni an samu tsawo ka fita daga masallaci ya kayan nisa kamar daga ba na'am to sallah ta baci saboda illa ay yatruka fi'lan sai dai idan ya bar wani aiki ne kal julus al-awwal kamar zaman farko har shi ne yana rukunin shi ya murga a irin cikin sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi na'am amma idan kamar irin karatun sura ne kaga eh, karatun sura da yaran karatun sura haka sunna biyu eh idan wannan ne mutum ya bari kaga ba ya ce zai su gyara saboda wannan ba na'am a ba zai ce ka yi sallah ta ba saboda wannan amma kamar irin su zaman farko kaga suna sai masu ƙarfi da idan guda biyu ne Na'am.
in ka yi su zaman karatun ya suna yi ne a kuma suna sai masu ƙarfi na'am su wannan ne sallah ta ba saboda na'am wayar ju'u tarikuhu malam yastaqilla hada arni mai barin zama na farko din nan yana dawowa malamin su killa al'adu mutum ke tabandanta ba al'adun arni da barin kasa na'am wasu bai riga ya ba kasa ba na'am
sai ka yi ba amma a cikin ɗan yunkura ne haka eh za ka yi cikin ka kuna cewa raba da nan ya wasu da raka da kuma na'am shi ne kamar yadda al'adun yake cewa mutum ke bai raba hannayensa da gwiwoyinsa daga barin kasa wasu shi ne shi ne malamin su killa na'am idan mutum ya yi da hannayensa da barin kasa ba na'am fa in hada ba'dahu idan kuma ya ada ya dawo ba da mu bayan ka badalat silatin sallah ta baki sallah ta baki shi ne wanda ke
ya riga ya ya ya bar ya riga ya miƙe ƙasa sama sannan ko kuma ake sake yin ya riga ya miƙe sama kawai zai eh kaga ya ya ya san ya bar zaman tayya eh sai da sai jira kan duk na'am to ko bayan ya miƙe din kuma yanzu kuma sai ya dawo kuma na'am da ganga hmm to shi sa an yi ganin cewa to wannan dawo da ya ai kaman ya ya ƙara aiki ne kuma da gangan a cikin sallah mutumin da ya ƙara aiki ko da gangan a cikin sallah a ga wannan sallah ta bace haka shi sa an yi ganin cewa sallah ta bace Allah ce na'am saboda wannan ƙara abin da ya yi.
na'am illa an yarja sahiya a ganin sai dai in dawo da ya zara sama ne dawo na'am aw jahilan ko jahilci na'am yana tunanin cewa a aiki a wajen sa dawowar ya zara zai zauna shi ne na gyara sallah na'am shi dawo saboda wannan hmm to ana ganin wannan a an yi masa abuwa Na'am.
ba ta wannan na'am amma al-arkanu amma rukunai fala yujzi illa al-ityan bi wannan baya isuwa sai ka zo da ita na'am idan an ce rukuni ne wannan a cikin sallah kamar irin su karatu ba ta yi Eh.
irin su sujjada na'am da dai sauran wannan duk ba abin da zai ishe ka sai lallai ka zo ka yi ka yi hmm malam ya kutu mahallu salai mutum da a mahallin na rasa malam ya kusa ya riga ya fawati ba na'am in ya riga ya fawati to kuma kaga yanzu ba yanda za a yi eh haka ne yake sai a rage su mahallin talabi Na'am.
ita idan misali yanzu a tsaye kake sai ka manta wani abu wanda yake rukuni ne kamar yadda suka rasu fata to ka iya misalin kamar a cikin misalin mutum da kuma zawa yana zuwa kawai ya fara karatu zuwa da ya karatu fata ba zai iya komawa da kuma komawa ya je dawo zai karanta karatu fata sannan ya dawo da karatun sura nan wanda karanta karatun sura sai an yi shi sharhi ya ce an karanta fatiha ke sai dawo ya karanta karatun fatiha sannan ya dawo ya kuma karanta karatun sura nan na'am shi iya yin haka ne mutum muhallin talaki talaki ɗin da ya ga ya ya rinka ba shi zai iya riskata ne ya haka mutuƙar bai kama gwiwa ba na'am amma yana kama gwiwa to muhallin talaki ya riga ya rinka ce don ba dama ya ce ya bar wata barallar ya koma ya je ya ce inda ya riga ya kama gwiwa to muhallin talaki ya riga ya riga ya ce kawai sai dai kawai ya ce na'am a haka na'am cewa yanzu wannan raka'ar in ba a karanta masa fatiha ba cewa za a yi ba a yi rukuni ba sai dai a jefa da ita kuma na'am
saboda haka yanzu dai wata raka'a kuma
na'am don haka yana gyara shi rukuni mutumin halin talabi biyar ya rufe ya misali kuma yanzu ruku ne biyar da ya yi ba ya tafi ya tafi jira yana gama karatu kawai sai ya tafi ya tafi ya faɗi ya jira na'am ya je jira ta farko to zai iya komawa ya je gyara rukunin sannan ya dawo zai yi mutum shi kuma bai yi jira ba ta biyu ba na'am
in yarda ya yi jira ta biyu ta gama nan muhalli ta lafiya ya je kuma ya zara jira da marasa a ƙarshen shekara na'am duk dai haka da yake Na'am.
ita yake mijin muhalli ta lafiya in fata kun koya yarda ya yi faɗa badalat ar-rakat wannan raka ta ba sai dai a mutum ya sa a kawo wasu misalin su kawai na'am ومن ذكر في آخر صلاته سجدة wanda ya tana su jira a cikin ƙarshen sallar ba لم يعلم محلها la ya lau mahalla ya yi jiran da ba نعم سجد sai su jira وأتى بركعة zai zo ya sa a wuta من دبل nan الكعبة ga ɗan gaji نعم ne a cikin ƙarshen sallar ta yana cikin sallar abin ya zo su mutum kuma suna kamar zaman tayya na ɗan kawai sai suna cewa shi dai ya zan ya ba wata su jira amma su jira nan da su ko na ya mata نعم illa a wannan raka a cikin ƙarshe ko kuma a ciyar ko in kan ne na farko ko na biyu ko na uku ya bari نعم kaga mun ce ana zuwa a ne mutum mahallin da lafiya da ita tunda hukunta yake yi kaga bai sani ba yalla idan a wata raka'a ce a wannan raka'a ce ta karshe kaga mahallin da lafiya tunda bai riga ya sallama ba ai mahallin da lafiya bai riga ya sani ba zai iya zuwa ya faɗi ya jira ya dawo ya zo ya shiga wani ko to idan kuma ba ta gajera ba tunda bai san a ina take ba raka'a ta gajera ba idan kuma ba a wannan take ba kaga ai mahallin da lafiya na raka'a ta farko yana rikta ne daga ya kama wajen suna daga ya kama gwiwa a raka yana kama gwiwa shi kenan malam da lafi na farko ya ga ya ce duk wani abu da zai ga a raka a cikin kuma yake ba haka na uku ya ji tana tserewa mutuƙar ya kama gwiwa a raka haka da sauto ta hudu ya kama gwiwa a raka da wasu guda to kaga tunda bai sani ba yanzu malam da lafi ya ya ya tsere kenan idan a raka a ta farko ce ko ta biyu ko ta uku amma an ta hudu ce na zai ya iya faɗuwa ya tsira tun daga haka ne sai malamai suka raba magana waɗanda suka ce to sai ya haɗa guda biyu da agogo inda agogo kwanto na farko ya zai faɗi sujjara da ta kabilan ka san marka a wannan ta hudu ce kaga ya same ta kun kuma ta kabilan ba ita ba ce kaji kuma ga ya ji fata waraka a kowace kire ni ta farko ce saboda kullu ta bi ka faɗi kaga sai an ji fata haka haka haka har zuwa farko idan ka tagari ɗaya daga cikin uku nan da farko a dukkanin su yanzu daga kulla ta hudun duk kowace ce na kafa dole sai ya zo da raka wanda zai zama musanyen wacce raka da sai kuma ya zo da raka kaga haka ne ko ina ya ya ya rikice nan babu wani abu da zai yi shi shi ne abin da yake ne na alƙalla bai san mahallin da suke ba ya yi sajada sai ya sajada kaga wa asajira wa asajira ka atin sai zo da raka kuma idan bin kasin dan kasin shine yake zai wannan فقال أصحابه قال أصحاب يجي بركعة فقط إيه كمان شيء كمان شيء آه ركعة نكوا kuma ala ayi halin idan ya nuna raka hali ran wani yanzu abin da ake magana tun da sujjara dai babu sujjara guda daya kowace raka a jere ne sama shi to ko da ta karshen shi ma yanzu yake kokarin ya gyara kan in ya kaddara cewa ta riga ta bi ta fadi ta riga ta mutu kawo raka da ya ta gaya matsayin ta ne abin gyara wannan kuma ka zo da wata raka kuma ya lafi yasa shi a wajen zai muna a shi a samu da yake shi yana ganin ba sai ya zo da wata sujjara ba sai ya zo da raka'a kawai kokon wata wata ya bari
وفي كونها من الأخيرة a cikin kasancewa wata kuma daga ta karshe ne يسجد العكير sai ya sujjara wannan ba wannan yana da tabbas cewa a raka'a da ركعة تكفي suke yi ba sai ba sujjara نعم kawai suke nan yanzu ya faɗi ya sujjara inda mahallin da ya yi da ya yi نعم sai ya sujjara na gairu ma'ana ba abin da zai yi bayan wannan sujjara نعم ومن جهل كم صلى wanda ya jahilta su nawa ya kallata نعم بنى على الأقل sai gina abin da akalla نعم sai ya ce yana raka'a biyu ko sai mata نعم uku ne ko hudu sai mata uku مم.
ko da ko shiri Allah kalli ko yanzu a cikin gubantan ne yau ai akwai makarantar karwa حقا in yana gubantan uku hudu dama uku ai wannan a cikin hudun ma ya abu uku نعم sai bata uku ta نعم فإن ترك الفاتحة in ya bar karatun fatiha من ركعة daga raka أجزاءه سجود jira ya jiji على الأشهر da shi shi in dama tun farko mun ga maka mun ce ai ita karatun fatiha ralla ne amma a bisa karin raka'o'i نعم abinda shi ne wannan ita ce cewa mashhurin magana cewa idan yanzu na sallah tana da raka'a hudu to a raka'a uku shine farilla karatun ba ta yi farilla amma a raka'a daya guda ɗaya ne da suke yin nasiha نعم waɗansu ma suka ce a'a rabawa ne rage ne farilla rage kuma sunna نعم wato ma'ana raka'a biyu kenan raka'a hudu ce raka'a raka'a biyu farilla raka'a biyu نعم waɗansu ko suka ce a'a ma a kalli ne ma raka'a ɗaya ne wanda wannan ce shine da ƙararrawa da shi نعم yawan ce mashhurin shine cewa a bisa ba a fitar raka'a shi ne farilla to haka idan a cikin kaman kwa da ya kamar sunna kenan kamar نعم ta ake da wannan shigara ta shi kenan an boce magana ta shi ne bala إيه.
cewa aksaru su Na.
na kallo kan haraka a kai wannan ba sallah ba مم. إلا أن تكون ثنائية ire iren suna iya cin raka a biyu نعم kuma shi ne ai ba kallo ba a kasarwa إيه.
don haka ne wannan fitar bulu Ala.
Allah ya bata alaƙa wani kali Na.
da faɗin alƙali ne ya faɗa Na.
cewa shi yana ganin cewa sallah ta bani نعم فإن ترك تكبيرة الإجرام shi alƙali inda yake magana shi ne a ba ma wani da ya faɗa ne نعم shi ke magana ina abin da ya faɗa إيه. نعم فإن ترك تكبيرة الإجرام idan ya bar kafar harama ابتدأ na sai faruwa ta نعم kuma ta kabar harama ba ta da wani abin da zai mai ba na dama rukun ne a cikin sallah نعم in dai bata yi ba to shi kenan ya نعم kai ki sallah kawai نعم والمؤتم ya koyi يهرم yana yin niyya ويدرك ما لم يركع ya rufe إمامه imam ba lai warka imamu mutum limamin su bai riga ya ruku'u ba Ah.
sai da limam yana tsaye sai ka ruku'u kar da shi mutum zai bai riga ya ci ruku'u ba na'am ila ma lam yarfa kila ku a ko da ya ruku'u din ma ka iya ruku'u ka kaje shi a ruku'u amma ma lai warka mutum da gurin
na'am ne da galiba abin da masu mutane ke eh ko ga nan wacce magana ta farko kamar ta a kusa cewa kenan idan liman ya riga ya kama gwiwa kamar ya riga ya kullar ka eh in dama sabani haka tsakanin malamai wa'an sun ce kama gwiwa shi ne kullar ka wa'an sun ce dago daga raka a shi ne kullar ka na'am mun an tafi a bisa wanda suke kama gwiwa shi ne kullar ka ai lokacin da aka kama liman yana ka ya riga ya kama gwiwa ai ya riga ya ya kullar ka a ga haka ne kenan ka ji shi ma kama ta wace wa ka riga haraka ce fa wajibi kenan wanda suka sai sai an dago to ka san kuma liman yana ruku ka kama gwiwa ka a wajen saka ne shi kaga tare kun ka ga mahallin salai ka ga mahallin tare shi kenan eh da wannan magana ne shi da wancan magana ya ba aiki malam ya kai ba Na'am.
wanda ya ko na'am kace a kullar ka da ake nufi cewa ne mai kullar ka dan misali liman ya dago daga ruku Hmm.
wannan raka ta ce amma tabbas kama gwiwa shi ne mahallin salafi idan wata magana ake magana eh amma misali da muka magana cewa ka iya zuwa ka je ka yi yara da ka ta mutum da na'am ko ka yi ruku ba da haka sun ba ta Hmm.
sai dai ka je ka raka نعم نعم وك- نعم فإن أدركه راكعا idan ya ruku liman yana ruku فأمكنه أن يهرم eh masa imkani yake yiwa an yi wuri mai niyya ويدركه قبل رفعه sun kafin ya dago نعم صحت Allah ta iya
نعam idan da ba a wannan magana da ba a dago نعم وبعد رفعه idan ko bayan liman ya dago ne الصحيح أنه يبتدي cewa inda kuke magana shi ne sai ya faru wannan raka'a don bi sai نعم domin kaman yayi wani aiki kenan kaman na kalaji a lokacin kuma da yau bai bai riga ya sallama ba. ka zo ka tarbi liman ya yi ruku'u sai ka kafara harama ka tafi kana samu gwiwa shi kuma ta magana abuwa نعم to a ga kenan kaman kana kalaji sallah kenan a lokacin da halin liman kuma yana yin sallah نعم domin kana tunanin cewa za ka samu wannan raka Eh.
bayan kuma kana in ka tabbata ko ka tabbatar cewa ba za ka same shi ba to kawai ka bar wannan raka ka ka rasa ka kawai ka yi mata. Ka sa liman ya dago daga ruku'u in dai kana ganin cewa ba za ka same shi ba lokacin da ka yi ya ya dago daga ruku'u ka yi shi.
نعم wannan raka ka san ba ka same ta ba نعم ka har da shi ya dago an amma ka ka ka dago shi kuma za ta yi ka haka man ka samu kace ka samu wannan raka ka haka kamar kenan ga tafsirin kamar ka rama wannan raka kenan kuma a halin liman ka yi aikin tsayawa ka tafi ruku'u bayan liman shi kuma ya riga ya يا bar رب يا برو.
ko baka riga ka tafi kurkur liman mutum asalan إيه.
in da kana cikin kurkur liman ne matsalan kamar a ce harka a gida ya zama ka zama raka daya Hmm.
a ji yin wannan aikin da ba ta sallah إيه هكذا eh نعم وكيلا kila kuwa in kabbara lin ruku'i idan ya yi kafara da ruku'u ne masu fa
sai zai amma a da hijaba sai ya dawo da sallah da hijaban da wajen shi na'am kan misali da ya yi kafara ta kafara harama sai kuma ya kafara da ruku'u na'am ta tunkiya na'am an yayi kabbara haram Eh, to ai yin da yayi ai wannan abun yanzu ya shiga kurkuku liman ba dama yanzu ya yanke sallah amma kuma sallah ba ta eh raka'a babu eh to kuma rashin samun raka ai bai samu mahallin niyya ba kenan in haka ne haka gama sallan ma duk gaba ɗaya sallan ma mutum na'am ya da har sallah kenan na'am sai ya bai kenan in tafiya da yayi ya dawo ya zo ya samu ruku ya kama gwiwa shi kuma liman ya riga to wai wannan abin suka yi sabanin abin nan da aka yi ba kaga ai bai samu raka abu ne ba kuma yana kokarin kamar ya rama sallah a mahallin da kuma liman yake cikin sallah shi kuma yake raka wani ya rama wannan raka ya bari ne kuma a cikin raka kamar ka tsara ne kamar ta bari sai bayan ya yi wannan na'am kama wannan biyu ta ga bai ya zama da cewa kenan kamar ya saba wa da liman eh kaga ba kamar ba tare da liman kenan kamar yana yin sallah da shi ne kuma liman yana yin sallah da shi eh na'am to dole yanzu da ya shiga ciki tare da liman to zai fi liman a cewa wannan raka ta rubuta ne ta to kuma idan ya bi shi a wajen su malaman yadda suke gani su suke gani cewa kamar ai yana yin sallar sa ne kawai shi kadai mutum sulli ba ne yake to dole zai fi liman har a gama sallah amma kuma sallar fata ba kamar misali mutumin da ya dajiya ne a cikin sallah eh ai malamai sun tafi abu cewa ba yanda zai yanzu ya sallama sallah ya ce kuma sake wata haka zai tafi a salatin salatin ba ilatin har a gama sallah kuma an gama yanzu ya dawo yanzu Ya dawo yanzu.
eh na'am a bisa haka wa su malaman ba shi ne suke ganin cewa a ya yi sallamewa yanzu ya yi dariya ne kuma to ba suna ganin cewa ai wata ne ibada ne kila in ya yi sallaman ma ya kuma dawa ya kuma tsaya kuma tarwa zai kuma yin zai kuma yin addu'a zai kuma yin ma'ada ya ka je zarki alaka za ta ba ta lafiyan haka sallar ta baci kuma sai na ila yau ga zama kamar wani tarjini ne haka maka bai samu wannan sallar ba ya gama ba dama kuma yanki tun da ya shiga kurkun liman dole ne ya shiga mana sallah to shi ma kamar wannan dole ya shiga kurkun liman dole ya zarki haka har a gama sallah amma kuma sallar ba ta ba wannan ya kuma yi mutum sai ta bare da liman a wajen rukun eh shi ne kan yi amma to a wani gwamnati لكن ما يبقى مغادرة ما يقول ما يجي ما يجي يقول ما قال يجي يجي بابا هذا من دون شيء إن كل يسمون ركعة با أي وش ركوعهم كمان بس بان أيار جالس يعني فلا كذا كمان لا تعرف اللي منه فلا كمان من يتاج كذا كمان ركعة كتير بس
ويسجد المتم مكان ينا ينا يجرا لساوي إيماني هو ده لو كانوا نعمل اليوم نعم هذا شيء شيء لو كانوا عملنا اليوم يجي شو ما بيجي نعم يوا ko da ku baya na aka yi da kana yi نعم فأما المسبوق to gashi nan ma amma masbuki إن سجد إمامه قبل idan liman ya yi sujjara kawai da قبل- bala'i an نعم samu sallama سجد معه shi ya sujjara da hari an نعم yi rakwana da hari liman ya zo sujjara kabili ne kabili sai ka bi shi kabili نعم وقام للقضاء بعد سلام kuma zai shi masbukin nan ya tashi dan ya salami ba da salami bayan sallama liman نعم liman ya yi sallama an yi sujjara kabili nan liman ya yi sallama sai tashi shi ko abin nan نعم وإن سجد بعد السلام dan ko yin sujjara bayan sallama لم يسجد معه to ba zai bi shi sujjara ba مم.
ana yin sallama sallar ko zai tashi نعم liman ya bar liman ya sujjara ba sai shi ko tashi shi ko sallar نعم وهل يقوم للقضاء بعد سلامه من الصلاة؟
shi sai ce to wai yanzu ya tashi shi ba zuwa gidan nan نعم ni kala'i domin ya je ya ranko ba da zami limani ba ne wani ya sallama mina salatu daga sallah أو من أو من السجود ko kuma a daga sujjara ne قولان a yi ake zanta shi shi a wajensa a bai cewa tun da kana tare da liman مم.
ko da liman ya riga ya sallama a kun sujjara ba duk ta rage masa نعم da sai dai kai ka zauna a nan ba za ka bi shi ke sujjara ba duk ba da kuma za ka tashi ka je kai kala'i ba sai ka zauna zaman tafiyar har sai liman ya je ya yi sujjara ba dinsa ya dawo a cikin sallama mun sai sallama sallah domin lokacin ya gama sallah sannan ka bi shi a wani kauli da Na'am.
sai suka suka ce a'a daga limamin ya yi sallama tun da ya riga ba ya fitar da sallah kamar yadda muka faɗa a farko ai sujjara ba bi ana yin ta ne tarjimar lishekani ko إيه.
inda har an ce abu sai za a yin ta walau ba da anin ba ko da bayan shekara ne kamar yadda mai halaye ba مم.
to kaga tunda haka ne kamar ya fita daga sallah نعم yanzu kuma wani abu ne daban ka iya zuwa mutum illa ne ka shiga maka je ka je kai ka je ka shigo sallah ka in ka shigo sallah ka ko kuma nan yana nan yana tsira ba ne نعم ويجوز المؤتم بعد قضائه
mutum mu mai koyi yana yin tsira ba da kalami bayan ran ranka wansa yin نعم tsira wannan ba abin da aka bai ina da mai ya banki yin tsira ba da kuma ta yi su sallah إيه.
kuma idan yana wasu yin tsira ba da نعم والإمام
ya amir shawar mutum نعم shi lim- shi liman مم.
yana ɗaukar ce rafkan wani mai koyi نعم wanda yake mai koyi ne to liman ya ɗauke rafkan wani نعم don misali kana yin sallah tare da liman sai kai wani abu مم.
wanda inda kai kaɗai ne za ka iya ziyara da liman نعم to liman ya biya ɗauki maka wani abu نعم وفي تعمد wanda mai hada shi ne السنة sawa liman wa sawa liman ya amina wani mamu نعم
a bisa amur tarki sunati a cikin danganta barin sunna بالسجود wala ne ana zanta da yi jiri ne sujada Wa'adani.
wa adani da kuma rikin sujada نعم idan an tafi ita sujada da ta aka sujada da farwaci نعم tun da an ce sujada ta samu mutum kaga abin da yake nan ba da gangan ba إيه.
yanzu idan mutum kuma yanzu sai ya zo ya bar sunna amma sunna ta ganganci مم.
to shi ne ake ganin cewa inda an ce su jirin sahu ce to kaga ba dama ya jira shi Shi wannan yanayin ba su hau ba.
yau ba sahu bane da ganye to kaga ba zai su jira ba don an taba abin zai su jira ba to sallah ta ɓaci Eh,
idan kuma an taba abin cewa a'a su jira ana yin tare a jira sallah saboda haka su sahu da ba sahu ba Mm.
haka zai su jira ke na'am.
don haka ne in ya yi ya iya jira kuma amma sallah ta ɓaci Eh, to shi ne yake a cikin ganganta mana suna ana wani kaji ko ya su jira wa adami ko kuma yin su jira idan an ce ba za a yi ba aka yi ba zai ba zai yi wa yake suna ba sallah ba ta ɓaci ba to kuma zai su jira ba ba an gane karatun ko eh, idan an ce jira ce inda ita jira na ana yin tunan sahu ce eh, shi kuma wannan amsa yayi na'am, idan an tafi sallah ba ta ɓaci ba to ba ba zai jira ba na'am, ba zai jira ba kuma ko shi ba na'am.
kawai shi kenan yayi ya sha kawai Eh, ko kuma an ce a'a eh, an an ba wata magana to tunda ba su jira na wai mutu kuma da gangan yayi eh, sallah sallah ba.
sallah ta ɓaci kenan Mm, wanda wannan kawai shi mutu da ya na'am.
to an dai Cewa mutum sallah ta ɓaci.
sallah ta ɓaci Na'am.
sai sai sallah da gangan to babu jira kuma sallah ta ɓaci Na'am. su suwa ne ne su kuma suka tafi a wancan mazhabin cikin mana malike eh ina cikin malaman ko ke da cikin malaman Eh.
eh wa'azi ne shi to dake dai ba ba fadan sai ba na'am amma a cikin dai a wata kila ta iya ko a cikin shirin ne bayanin wanne ne da cikin ah, wanne ne wanda suka yi na'am eh amma dai anan wajen ne ne wanda na'am wala sujuda li tarki fadilati babu babu wala wala sujuda babu sujjara li tarki fadilati saboda barin nan na farilla na'am ko mandubi ta akwa na'am mutum ya bar mandubi Na.
kuma abu ne wanda bai kai ba dama ita farilla kamar yadda muka ga rukuni ya fi karfin kamar sujjara eh in ka yi ka bari sai dai ka jufar da raka'ar ka kawo ta raka'a wahala na'am amma kamar da ka bar karatun fatiha ko ruku ko sujjara ko makarantu ba na'am shi ko mandubi yana kasa shi ko bai kai a yi masa sujuda sujjara wa sunna ita ce ake mata sujjara da abin da yake mai karfi guda ɗaya ko kuma guda biyu na'am marasa karfi ko sama da haka na'am ko guda nawa ne za a yi masa sujjara na'am
wa mandubi ne shi ne yake ba za a yi masa sujjara na'am wa amduhu wa amduhu al-kalama an zanta masa magana Mm. la li islahiha ba dan gyara sallah ba mubdilun ya mata sallah wa in qalla ko da ya karanta ba na'am idan mutum ya riga ya magana a cikin sallah Mm.
ba wai magana da kai kuma amma ba wai dan gyara sallah bane na'am wani misali yanzu a ce halin da ya halin mutum ya faɗa karshen kara karshen halin a zan akwai yin magana da ya magana inda ya halatta ba a yin magana ko Eh.
inda aka samu kai kawo tsakanin shi da nan na'am ko wani kila liman ɗin ya yi wani abu ko kai masa jira ya rasa ma mai mai ma mai dalilin da ya sa aka masa jira Eh.
ya kawo ya ga cewa yana neman ɓacin layi wannan ma ya yi wani waya cewa ko mene ne ya faru da shi Eh.
ku gaya masa ko kuma ku ce a aika za ka masa ko kuma ka za ka na'am ya halatta kwaɗe yin wannan magana na'am to kamar wannan kaga an yi ne don gyara sallah Eh.
idan ba dan hakan bane mutum kawai ganin dama ya yi magana a cikin sallah Mm.
to shine aka ce wannan mutum na'am ya ba ta sallah ba in kallah na'am ko da ku karatun ya ko da zancen ku ya ya ya karanta yanzu kawai mutum muna sallah ta yaro zo zai faɗi sai nake hasbun Allah ne to ita ma ya ɓaci sallah ta to ɓaci malaman sun yi magana da dama shi ma a kan wannan akwai magana da suke ake yin magana wanda za ta dace da waki wato wani abu ya abu ka yi magana ka yi wani abu ko da qur'ani ne ko wani abu ne ne na hadisi kuma kamancin wannan amma da cewa da yawa suna ɗaukar sa kamar magana kamar misali wani yaro yana kana sallah yana sallama yana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum yana kudu kudu wa ni salami na ni ni kawai shi ka tsaya haka mun kawo magana kake masa ya shigo da sallama ka gaya masa amma ga da shi karatun qur'ani ne kake kai magana amma kuma magana ce ne magana magana ce a ciki domin ka magana gaya masa ne kawai shi mutu ya shigo kawai ya sallama ya shigo tun da ya sallama kawai na'am kaga kamar wannan wani suna ganin cewa an aka dace wannan to kamar magana ce a cikin sallah wasu ba suna ganin cewa a da ya qur'ani yana ganin cewa bai ba magana ba kaga kamar kusan wannan ne yaro zai faɗi da shi bana lafiya ana ganin babu wani abu.
na'am kamar liyanar ne da ya faɗa yake gamsu ya tawa yake alhamdulillah din nan yake wala shi muka a cikin din nan ko ba a gare ni hatta Eh.
ko da ya shiga gode Allah idan ya faɗa irin wannan alhamdulillah din ta kai mutum ya faɗa a cikin kuskure Mm.
kaga ai ba ba za a ci sallah ta ba ce inda abu ne wanda yake don abin sa Qur'ani na'am yanzu wannan ma ba zai yi ba ba zai magana ba zai zama wani abu abu ga shi nan ma ya magana ya ce na sa hau Eh.
ba wai da rakkanwa ba Mm.
in da rakkanwa ne kai magana a cikin sallah in ta yi in wata bata yi in da rakkanwa ne za a yi jira ba shi in karama ce. in ko mai yawa ne shi ne sallah take ba shi na'am amma an amji ne shi ko da wayan kalla sallah ta ba shi na'am eh lasau shi ne ba rawara ba rakkanwa ba illa an yaktura ita wannan in yayi yawa ne shi ne sallah take ba shi na'am wa su'alun سؤال هكذا دا حديث داري سيدنا يوسف wa udasu حتى
wa galbatul bukai da kuma yawan nan kusa Na'am.
cikin misali kamar wani tsoron Allah ne za mu su bayar da yayi ke dangane sallah duk waɗannan muka tsara na'am wanda kan Adam kuma ya bar Mm.
duk an gaba ta mu wa wani yub- wanda zai zo ba haka ne kake jawo shi ba.
eh wa yubtilaha sahawul hadathi amma rafar wannan kari yanzu da ya bata sallah na'am mutum yana cikin sallah kuma ya kari da rafar ya manta cewa ma sallah yake Mhm.
ya tusa sallah ta ɓaci Mm.
ba wani ne kawo wa
ko galbatul kuma rijayarsa na'am a ba ma da shi ba ma da niyya bane kawai suka fice masa kai Mm.
duk ba mu kawai suna tabbata mana na'am wal qahqahat ana da kai da dariya la tabassum na tabbacin mu amma ba mu da shi ba Mm.
shi wannan baya ba ta sallah sai dai wa hal yazidu lahu qala kuma zai jira dan yayi wannan kamar su mun idan yayi yawa na'am wala ni ana ganin kai yawa sun ce yi jira wani suka ce ba wata jira na'am wa sanahluhu haka na da gyaran murya in zahara minhu makado maqatil huruf khuruj idan makado huruf ya zama mai kan harafi ya zama ya fito ya bayyana daga gare shi na'am kuma kamar kalan na'am idan magana da kake yi gyaran murya da kake yi har za a iya samun wa'ansu harfa suna Ba ɗaure yau.
waɗansu harfa yauwa cikin waɗannan aka sai ehem kaga a ciki za ka iya fahimta akwai alibi akwai wani ha'i akwai wani bibi da waya kaga irin waɗannan ya kaga za ka iya fahimta waɗannan hoto in yi yawa kana sai ehem ehem ehem wannan sai ya zama zama magana sai ya zama magana yauwa rajul la fala in ko ba haka bane ba za a iya ba wannan ba ko bala wannan sallah ba ta ɓaci ba kamar magana ba ne ba ko ba ga- ba magana ba ta kaga sallah ba ta ɓaci ta yi walau taba'ada da ya yi nisa shi gyaran murya din nan bi haythu yughayyira nazma salati gidan da ya canje tsarin sallah abdala shi hatta wa in wajaba ko da ko wajibi ne gyaran murya kake kai ko da ba wancan wanda yake fitar da makaɗo da wurin ne eh wani abu ne ya faru kana irin waɗannan abubuwan da kake kai har ma ya zama wani ya zo ya ga cewa a wannan ba sallah ma kai ko ba sallah ya fitar da kai da cikin rumaniya da za ta samu a cikin sallah to wannan abin ya ɓata sallah ba kun waje ba ko da ko wajibi ne sai kamar misali yanzu ka gama kawo ya taho yana kokarin zai je fada rijiya ainihin wajen wajibi ne kai magana a sallah saboda in ba kai magana ba in ya fada sai ka biya sai ka biya biyu a shari'anci kaga wajibi ne ka yi gyaran muryar kuma sallar ta ɓaci shi ne magana da yake magana na'am ko da wajibin ne ka yi to wajibin ka yin amma kuma sallar ta ɓaci haba ya hana a ce amma kuma eh bai ce kuma wajen dan yi maka wannan musallar ta komai ɗayan nan wacce wajibin da ba wanda wannan wajibin da ba bai yin wa wancan wancan nan
alhamdulillah